الحمد لله الواحد الأحد خالق كل شيء لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا نظير له ولا شبيه له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم أحمده سبحانه وأشكره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأيها المسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهو سبيل الهدى والرشاد فاتقوا الله عباد الله وتعهدوا بعقيدتكم الإسلامية فهي أصل الدين وأساس الملة قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر, أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا رواه البخاري ومسلم أيها المسلمون ومن العجائب في زمننا هذا التكثر في السحر والذهاب إلى الكهان لمسائل الدنيا والحياة وهذا مبدل وهلاك واحذروا عباد الله عن كل ما يحبط إيمانكم من عمل وأقوال ومن السحر والكهانة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات رواه البخاري ومسلم عباد الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات والسحر هو عبارة عن عقد وقراءات ونفاتات يتوسل بها الساحر إلى الإدرار بالمسحور فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يذهب العقل ومنه ما يوجب العقد ومنها ما يوجب الصرف فهذا كله محرم وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تسحر أو تسحر له قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وعن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له الحديث رواه البزار عباد الله اتقوا الله تعالى وتوكلوا عليه واعلموا لا يمكن للسحرة أبدا أن يضروا أحدا بسحرهم إلا بإذن الله فالله على ما فالله فالله على كل شيء قدير إذا شاء منع إذا شاء منع السحر والشر لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو خالق الأسباب ومانع الأسباب وهو على كل شيء قدير كما قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور رحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم bayan haka yan kwa musulmi a yau huduba tana magana akan haramcin yin sihiri wato shine tsafi sihiri wani mummunan aiki ne wanda yana daga cikin kaba'irai ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani a kansu ya gargaɗe mu sannan Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar cikin littafinsa cewa mai aikata yin sihiri lallai fa ya kafirta ya bar addinin musulunci sannan yawancin al'umma a wannan zamani namu za ka samu cewa hanyoyin samun biyan bukatarsu ba su da wata hanya illa hanyan zuwa wajen irin waɗannan mutane domin yin sihiri don bukata ta biya a sakamakon haka akan samu ana aikata munanan ayyuka domin kafin ka je a biya ma bukatar sai an saka ka aikata wani mugun aiki watakila a saka dai ayyuka ga sunan daban-daban ba sai mun kawo misalai ba to wannan halaka ne kan halaka bayan mutum ya rabu da imaninsa sannan kuma ya je ya aikata wani babban laifi kuma duka wannan ana jiran shi zai je ya haɗu da Allah ranar gobe kiyama godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wanda yake makadaici mahalicin dukkan komai babu wani abun bauta da gaskiya sai dai shi kadai a gare shi nake dogaro kuma shine ubangijin al'arshi mai girma shine wanda bai haifa ba kuma ba a haife shi ba sannan babu wani babu wani wanda ya kasance tamka a gare shi shi Allah tabaraka ta'ala ba shi da wani mataimaki cikin ayyukan da yake shi kada yake yinsa ba shi da wani mataimaki sannan babu wani wanda ya kama da shi subhanahu wa ta'ala sannan ba shi da ɗa ba shi da mahaifi ba shi da mata Allah madauki sarki shine ubangiji wanda yake al'awwal wato babu wani abun da ya rigaye shi Allah subhanahu wa ta'ala farkonsa dama ba shi da farko shi kawai yana nan kuma babu wani abu da ya rigayi Allah tabaraka ta'ala sannan kuma shine na karshe ma'ana babu wani abu kuma da zai saura wanda yake a ce Allah subhanahu ta'ala baya nan wannan abun yana nan Allah subhanahu ta'ala karshen sa ma bashi da karshe farkon sa ma bashi da farko kuma dukkan komai zai kare zai halaka sai dai Allah ne kadai subhanahu ta'ala zai saura sannan shi Allah subhanahu ta'ala bayananne ne kuma boyayye ne bayananne ta yanda ayyukansa a bayyane suke ayyukan da za ka tabbatar cewa akwai Allah kamar fitar da rana da fitar da wata da saukar da ruwan sama da halitta mutum da ɗaukar rai duk wannan ayyuka ne da suke bayyana maka lalle akwai Allah tabaraka ta'ala sannan kuma shi Allah ɓoyayye ne saboda ya ɓoye kansa ba wanda isa ya gan shi a wannan rayuwa dai ta duniya kam sai dai in aka je lahira muminai yan aljanna za su ga Allah mulkin sarki shi Allah mai iko ne akan dukkan komai kuma shine rayayye kuma tsayayye wanda yake gingedi ma baya kama shi bare bacci mai nauyi ina gode masa sarki ya tabbata a gare shi ina ƙara godiya a gare shi kuma na shaida lalle babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya kuma na shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne sira da amince Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda duk suka bibiye su da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe bayan haka ya koyan uwa musulmi bayan Allah ina muku wasiya da ni kaina da mu ji tsoron Allah mai girma da buwaya domin wannan ita ce hanyar samun shiriya ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah sannan kuma ku yi ƙoƙari wajen kiyaye aƙidanku na musulunci domin aƙida fa ita ce tushen addini kuma ita ce tushen ma'ana aƙida na addini saboda haka idan mutum ya rasa aƙida to ya rasa addini ga baki ɗaya domin aƙida shine ginshikin addini saboda haka ku kula da aƙidarku kada wani abu ya shigo muku a cikin rayuwa wanda zai ɓata muku aƙidarku ya ɓata muku tsakaninku da ubangiji ku kiyaye wannan Allah subhanahu ta'ala yake cewa wanda duk ya kafirce da ya kafirce wa imani to faqad habita amalu hakika aikinsa ya ɓaci wa huwa fil akhirati min al khasirin sannan ranar lahira zai kasance daga cikin masu asara saboda ka wanda ya aikata ayyuka wanda suka fitar da shi daga cikin musulunci to fa ayyukansa da yi na daɗin ma sun ɓaci ga baki ɗaya bai shi da ladan komai sannan zai je lahira yana cikin masu asara sannan an samu hadisi daga mu'azu bin jabal wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana na kasance abun goyo ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan jaki ma'ana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya goye ni akan jakinsa muna tafiya tare da shi ina bayansa faqala li sai ya ce da ni ya mu'az ya kai mu'az shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma menene haƙƙin bayi din akan Allah madaukin sarki qultu Allah wa rasuluhu alam mu'az bin jabal sai ce Allah da manzonsa su suka sani amma ni ban sani ba daga nan sai annabi sallallahu alaihi ya ce da shi to haqqullahi alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayinsa shine su bauta masa kada su faɗa shi da komai a cikin bauta idan suka yi wannan sun sauke haƙƙinsu da Allah ya ɗaura musu sannan kuma su ma suna da haƙƙi a wajen Allah menene haƙƙinsu a wajen Allah shine Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a shine Allah subhanahu ta'ala ya ce to ya ɗaura wa kansa shi kuma bai zai azabtar da wanda bai shirka da shi ba matukar ka je lahira ba kai tarayya da shi ba to shi kuma bai zai azabtar da kai ba ya ɗaura wa kansa wannan haƙƙi namu mu 'yan adam Allah ne ya ɗaura mana shi kuma wancan haƙƙinmu a wajen Allah Allah ne da kansa ya ɗaura wa kansa ba wai mu muka ɗaura masa ba dan ba mu kai mu ɗaura masa ba amma Allah ne da kansa ya ɗaura wa kansa duk wanda ya je masa ba tare da ya yi shirka da shi ba to shi kuma ba zai azabtar da shi ba yayin da wannan sahabi ya ji haka sai ya ce ya manzo Allah afala ubashirun nas to shin ba zan yi mutane albishir ba don su ji daɗi su sakankance hankalinsu ya kwanta in dai ba su yi shirka ba su san cewa kawai za su shiga aljanna qala la tubashirhum mazala ce a kada ka yi musu albishir ka bar su karka fada musu fayattakilu domin za su sakankance dalilin haka har ma su dawo ma su yi rauni hatta sallan ma sai su daina ma su ce ah tunda ba mu shirka ba ai ba za mu shiga wuta ba daga nan kuma shikenan sun hallaka saboda kai ce karka gaya musu amma al'amarin haka yake saboda ka wannan sahabi bai faɗi wannan hadisi ba sanda ƙarshen rayuwarsa ya ga cewa zai mutu ya ce to kar ya mutu tare da wani ilimi bai sanarwa al'umma ba sannan sai ya sanar da wannan hadisi shi yasa muka zo muka samu wannan hadisi daga ya ku bayan Allah ku tsaya wajen kiyaye aqidar ku kar ku yadda wani abu ya shigo wanda zai bata muku aqida matukar kaya ka rayu akan aqida ta musulunci aqida ta tauhidi to insha Allah ta'ala zaka samu shiga aljannan Allah madaukakin sarki sannan har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da ya faɗi wannan sai ya gargadi mutane game da yin shirka amma a zamaninmu na yanzu yana daga cikin abun ban mamaki da yawa daga cikin mutane sun yi nisa a cikin aikata sihiri da kuma tafiya wajen 'yan tsafe-tsafe da kuma bokaye ba don komai ba saboda neman wata matsala ta su ta duniya ko kuma neman samun wata biyan bukata ta duniya wani damuwa ce ta dame shi amma sai ya manta da Allah ya manta da addu'a ya manta da Qur'ani ya manta da nafila ya manta da duk hanyoyin nan na samun warware matsaloli ya manta da la haula wala quwwata illa billah ya manta da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk waɗannan ya manta da su sai ya tafi wajen boka wani kuma wata bukata yake da ita ko wani abu da yake nema dai a rayuwa amma shi kenan sai ya manta da roƙon Allah madauki sarki sai ya koma ya je inda zai je lalata imaninsa daga ya ku bayan Allah ku guji dukkan abin da zai bata muku imaninku na aiki ne ko na magana ko kuma na tafiya wani waje inda Allah subhanahu ta'ala bai yarda da shi ba kada farayuwar duniya ta ruɗe ku kada kuma wani mai ruɗi ya ruɗe ku ya raba ku da Allah madaukin sarki shine shedan domin ta wannan duniya fa gajeruwa ce domin rayuwar da za a yi a cikin ta takaitaccen rayuwa ne amma rayuwar lahira ita ce wanzazziyar rayuwa ita rayuwar duniya ba ta wuce shekara 60 ko 70 manzo Allah sallallahu alaihi ya riga ya gaya mana wanda ya wuce ma to dai ba zai wuce ɗari ba a mafi yawan shekarun da muke rayuwa a wannan zamani yawancinsa baya wuce haka ne to amma rayuwar lahira fa rayuwa ce ta har abadin abadin wanda yake bashi da iyaka idan ka shiga aljanna babu ran da za a ce to wane fita jin daɗin nan ya isa haka babu wannan rana babu ranar fita sannan jin daɗin da yake cikin gidan aljanna a cikin gidan aljanna na su muke cewa fil jannati ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at a cikin aljanna akwai abun da wato ido bai taba ganin sa ba duk abin da kake gani na kyale-kyale da rayuwar duniya da jin daɗin nan to a lahira akwai abubuwan da baka taɓa maganin su ba a wannan duniya na jin daɗi sana ko abin da baka taɓa ma jin labarin sa ba kere-kere da ake ta da ci gaba da ake ta samu kaga rayuwa ta yi sauki gaba ɗaya duniyan ta dawo kaman kawai cikin wani ɗan wato wani cycle ne to duk wannan abin da kake gani ba komai bane in ka kwatanta shi da rayuwar gidan aljanna saboda kada ku ɓata rayuwanku na duniya kada ku ɓata rayuwanku na lahira domin wannan rayuwa ta duniya takaitacciyar rayuwa Allah subhanahu manzo Allah sallallahu yake cewa istanibu sab'a al-mubikat yace kai ya ku al'ummata ya ku musulmai ku nisanci abubuwa guda bakwai masu hallakarwa yace waɗannan zunubai idan mutum yana aikata su ko ɗaya daga cikin su to babu shakka zai hallaka na farko sai yace ashirku billah shine yin shirka da Allah na biyu sai yace wasihir da kuma yin tsafi matukar mutum yana yin tsafi to wannan ma babban zunubi ne wanda yake hallakarwa sannan da kashe rai mumina wacce ba ta yi laifin komai ba haka mutum ya zai ya kashe rai wannan ma babban zunubi ne wanda yake halakar da mutane da kuma cin riba sannan kuma da cinne dukiyar marayu sannan da kuma juyawa a ranar buga in buga shine ranar yaƙi da kuma yi wa mumina mumina katangaggiya ka yi mata kazafi ka ce ta yi fasikanci wannan ma mummunan aiki ya ku bayan Allah manzo Allah sama ya ambaci yin sihiri wato tsafi daga cikin abubuwa da suke hallakarwa daga malamai sai suka ta abin da ake kira sihiri shine wani kulle kulle da ake da wasu karance karance da ake da wasu tofe tofe da ake yi ba dan kuma saboda shi mai yin sihirin nan ya jefa wata cutarwa akan wanda yake yi wa wannan sihiri din wannan shine sihiri zai ta karanta wasu abubuwa wanda tsakaninsa ne da aljanun da suke yi masa aiki wani lokaci za ga har ma zai karanta maka ayoyi na alkur'ani amma kuma zai hada da wasu abubuwa duka dai saboda ya kira wancan aljani da yake masa aiki don ya sa shi wani aikin da zai je cutar da wani wannan shine sihiri daga cikin su akwai wanda suke kashe mutum ma ma'ana akan yi sihirin da za a kashe mutum daga cikin su akwai wanda suke yin sihirin da za su sanya mutum rashin lafiya ya zama ya samu sihirul mart wato sihiri na rashin lafiya kullum yana cikin rashin lafiya sannan kuma akwai waɗanda suke yin sihiri don su tafiyar da hankalin mutum daga cikinsu akwai waɗanda suke sihiri don su ɗaura su ƙulla wani ɗaurin aure mutum ne zai gama kawai sai yake na ce to sai ya aure ta ya je a yi ta sihiri a haɗa wannan a haɗa wancan sai ya je ya aure ta ko tana so ko ba ta so ko kuma macance za ta ga wanta ce to sai ta aure wannan a je a yi sihiri a yi kaza sai ta zo kuma sai ta aure shi duka wannan ana yi sannan daga cikinsu akwai waɗanda suke yi kuma don su raba aure ɗin har yanzu nan ma wani kuma kawai sai ya yi sihirin da zai zo ya raba mutum da ainihin matarsa duk wannan ana yi to ku sani ya ku yan uwa musulmi dukkan wannan haramun ne Allah subhanahu ta'ala ya haramta haka manzo Allah sama ya haramta haka sannan annabi sallallahu alaihi yake cewa ya barranta daga dukkan wanda yake yin sihiri da wanda yake zuwa a yi masa sihiri duka wannan yace ya barranta daga gare su Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihr Allah ya ce ai annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bai kafirta ba domin shi bai sihiri ba walakin na shayatsi na kafaru sai da su shaidanu ne suka kafirta yi allimunan nasa sihir saboda suna koya mutane yin sihiri da ka da mai yin sihiri da mai koyar da sihiri da mai zuwa a yi masa gabaki ɗayansu wannan aya ta hada su cewa sun kafirta san Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa laqad alimu laman nasharahu ma lahu fil akhirati min khalaq kuma hakika sun sani duk wanda yake sayan sihiri to ya sani cewa ba shi da rabo a lahira wanda ya ɗauki kansa ya mai da kansa mai sihiri ko ya mai da kansa boka to ya sani fa dama kawai shi kam ba shi da rabo a lahira rabonsa ko iya duniya ne in ji Allah madaukin sarki dama kuma su ma sun sani matukar mutum ya ɗauki wannan hanya to ya cire tsammanin wani rabo ko da misalin ƙwayar zarra a lahira duniyar kawai ya zaɓa wanda kuma ya yi zaɓe wanda yake zaɓe zaɓen tumun dare annabi sun mai sake cewa a wani hadisi cewa man ata kahinan wanda duk ya je wa boka fa saddaqahu bima yaqul sai ya gaskata shi da abin da yake fada masa cewa abu kaza zai same ka ko abu kaza zai faru da kai ko za ka samu kaza ko ba za ka samu kaza ba ya yadda cewa haka din ne faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan ya kafircewa abun da aka saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine alqur'ani mutumin da ya kafircewa alqur'ani kuma ya kafircewa addini ya sake zuwa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man tatayyara aw tutayyara la wannan baya daga cikin mu wanda yake yin camfi ko ya je a yi masa wani camfi haka kuma wanda yake zuwa ya je ya tsafi shi da kansa shine mai tsafin ko ya je a yi masa wannan ba ce duk basa daga cikin hakan nan wanda yake zuwa wajen boka ko shi ya zama bokan da kansa yana yin bokanci ko wani ya je a yi masa wani aiki na bokanci ya ce wannan ma duk baya tare da mu domin baya cikin layin daga ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madauki sarki ku tuba daga munanan ayyuka dukkan irin aikin da mutum ya aikata matukar abu ne tsakaninsa da ubangijinsa da ya ce ya tuba Allah ya yafe masa matukar an samu taubatan nasuha wato yayi nadama akan abun da ya a baya yayi niyan ba zai koma ba kuma ya kame to shiken an yafe masa a ranar lahira ba zai ma ga wannan laifin a cikin mizaninsa ba gaba ɗaya an shafe shi kawai daga ya ku bayan Allah ku tuba ku dawo kan hanya ku kiyaye aqidarku domin ku samu komawa ku haɗu da Allah lami lafiya domin ku samu dacewa da aljannar Allah subhanahu wataala domin babu aljanna ga mutumin duk da ya mutu yana kan aiki na bokanci ko yana zuwa a masa ko yana yin bokanci ko yana tsafi ko yana zuwa a yi masa duka wannan baya daga cikin hanyar Allah sannan mutuwan nan baka san lokacin da mutuwar za ta zo ba saboda ita ba ta da wata alama ta musamman da ake gane ta da haka kawai sai dai ka ji mutum baya nan da ka yaku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku dogara a gare shi kusan cewa babu wani abun da zai same ku face abun da Allah subhanahu wataala riga ya kaddara a kanku sannan kuma ku sani dukkan wani mai yin sihiri ko wani tsafi to baya samun daman cutar da wani mutum ɗaya a cikin duniyar nan da sihirin da zai yi illa bi idnillah sai dai fa'in Allah subhanahu wataala dama da izinin sa ne ya yadda ma'ana ya kaddara wannan abun zai samu wannan bawa kafin abun ya same shi amma matukar Allah subhanahu wataala bai kaddara masa ba za a yi a sake a yi a sake a yi a sake amma ba abun da zai same shi domin Allah subhanahu ta'ala ce wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah yace su masu yin sihiri da bokaye ba za su taba iya cutar da kowa ba daga cikin bayin Allah illa bi idnillah sai dai da izinin Allah ma'ana sai wanda dama Allah ya kaddara masa wannan abun nasu zai hau kansa amma ba haka ba abun da zai same shi saboda ka ya ku bayan Allah ku dogara ga Allah ku kiyaye kanku daga sa kanku cikin damowi da matsaloli wanda zai raba ku da addini ya raba ku da Allah in kana da wata bukata a wajen Allah ka roki Allah subhanahu ta'ala zai amsa maka ka taya bayan ka nemi bayan Allah su taya ka addu'a Allah zai biya maka bukata in wata damuwa ta dame ka ka roki Allah cikin dare bayan Allah na kwarai abinda ya kama da annabawa da manzanni da salihan bayi cikin dare suke tashi su yanke bacci su yi nafifilu su yi addu'o'i sai Allah subhanahu wa ta'ala ya biya musu bukatunsu akwai lokuta daban-daban na karban addu'a ka tsaya kai addu'a amma ba sai da imani da kuma halaka ba muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imanin mu ya ba mu ikon tsayuwa akan aƙida ta ainihin wato addini ya ba mu ikon cikawa da imani yan uwan waɗanda suke aikata irin waɗannan ayyuka muna fata Allah ya ba su ikon tuba Allah ya sa su daina waɗanda ba sa yi kuma Allah subhanahu ta'ala ya kare mu baki daya muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Gombe da kuma kasar mu Najeriya baki daya ya kawo mana ci gaba da karuwan arziki da wadata dukkan fitintunu da musibu a ko ina suke muna fata Allah subhanahu ta'ala ya kawo mana karshen su Allah ya kawo mana sauki muna fata Allah subhanahu wataala ya hada fiskokin mu baki da cikin gidan aljannatul firdaus ranar gobe kiyama ya kuma kare mu daga azabar wuta ibadallah inna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi faqal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظنا بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل كرب ومكروه اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله